أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayak muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin ash-shama'il muhammadiyya na Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala littafin da ke bayani game da ɗabi'u da halaye da kuma sifofi na manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fata allah ta'ala ya mana muwafaka yau insha Allah za mu yi darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka a darasi wanda ya gabata mun fara babu ma ja'a fi shaybi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam baban da ya zo yake bayani game da furfura ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a mun ga hadisai a ciki mun tsaya akan hadisai guda biyu hadisi na farko hadisin abdullahi dan abbas wanda ya ce abubakar siddiq radiyallahu anhu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama يجي يا رسول الله قد شبت قال سيتي شيبتني هود والواقئة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت لكما حديث نبي حديث أبي أبي جحيفة يكي تيوا صحابي سكتي يا مأيكين الله ya rasulallah na raka ɗari shibta mun ga cewa mana furfura ya kama ka jikinka ya yi rauni tsuha yana bayyana a jikinka sai ce shayabacin hudun a kawatu to mun karanta waɗannan hadisai guda biyu wato kuma mun karanta bayanai na malamai game da tasirin alkur'ani ga duk mutumin da ya tadabburin shi kaga babban fa'ida da za mu samu a cikin waɗannan hadisai shine cewa ƙur'ani idan ka tarabburi shi yana tasiri wa mutum yana tasiri a ɗabi'unka yana tasiri hatta a gangan jikinka kaga na sallallahu sallama a nan wato surori ne da irin abubuwan da suke ɗauke da shi suka mishi tasiri har ɗan furfuran da muke bayyanawa su suka haifar mishi da wannan kuma ƙur'ani idan bawa ya liƙa lamarin shi da ƙur'ani to ƙur'ani yakan gadar ma mutum kullum tana lahira da kuma shi ne abu mafi girma ga bawa wanda zai taimaka mishi wajen sanin cewa duniya ba gidan zama ba ne ba ya zo zai zama ya zo zai huce ga can gidan shi na asali na ƙarshe da wamamme na kenan idan dai kana tadabburin ƙur'ani to zai yi kare da lahira wannan kuma shi ne ake so gabawa abu na ƙarshe da muka gani daga cikin irin abubuwan da hadisan da suke abin da suke nuna abubuwan suke fa'idantarwa shi ne cewa duk inda bawa yake kasance tunani shi game da lahira shi ya yi sama da na duniya sabanin mutane yanzu za ga cewa mafi yawan tunaninmu akan duniya ne furfura da za mu yi wani tashin hankali rashin barci jikin kai na ɗaukan gumi kaza ya kama ka duka tunanin duniya ne to nan yakan kai bawa har ya zamanto wato bawa ita duniyar da abin da yake cikinta ya zama abdu dirham ko kuma na dinar ko na kamis ko na wayewaye da sauransu da kai ka samu duniya an zauna lafiya an karasa ta kuma tashi hankali ke da haka wannan ba hali bane na mumini a wannan hadisin yana nuna mana cewa kowa ya kasance tunanin shi da lafira ya fi sama da na duniya in ga wani abu ya dame ka to lahira ne in dai duniya ce to kai hakuri bari ta zama dan kenan akan wannan bayanan ne sati bai wuce muka tsaya kenan insha Allah yau za mu tashi kenan hadisi na arba'in da uku a nawa a wajen wasu ko kuma arba'in da biyu مالك حدثنا علي بن حجر قال أنبعنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمثة التيمي تيم الرباء قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومئي ابن لي قال فرأيته أو نسخة فأريته فأريته فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد ألاه الشيء وشيبه أحمر أولا حديث إمام الترمذي يفتر بشيء تكن al'adar da sanadin wannan da kuma da matanin kamar da muka shi haka ne imam abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabun libas imam annasa ya fitar da shi a cikin kitabun zina haka ne ya fitar da shi a cikin sunan kubura imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad shi dukkansu daga hanyar iyad bin laqit hadisi ne ingantacce imam al-albani ya inganta shi a cikin mukhtasar shamari a hadisin abi rimta at-taymi yake cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam naje wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma naje wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma'iyabun li a lokacin mana ina rike da yaro mana na tafi ina tare da yaro wasu malami suke cewa a wannan gaba za a fa'idantu da cewa mahaifa wato ya dace an so lokacin da za su tari halka kamar irin wannan da kuma wurare waɗanda suke masu fa'ida to su abakanci ɗiyarsu su je da su kenan saboda su tashi da wannan al'ada ta halartar wuraren karatuttuka kuma wannan zai haifar musu da girmama ilimi da ma'abuta ilimi suka ce a ta ko ziyara ne za ka kai ma wani malami to an so ka je da 'ya'yanka kina wannan zai samu su girmama ilimi kuma su girmama wato malamai musamman kuma a irin wannan zamani namu waɗanda ababen ɗaukar hankali suka yi yawa wanda idan ka bar su a gida za su yi wani abin daban ko kallon tv ne ko waɗansu abubuwa ne ma na iji da sauransu to ya kyautu kenan idan mutum za ka halarci waɗannan wurare in dai ba an keɓance shi ba ne na iri-irin ka ko kaɗai ɗan majalisi ne maftu to ya kyautu mutum ya ya zo da ɗan shi ko kuma waɗanda su yi ƙarƙashin shi don dai ya tarbiyyantar da su akan wannan kuma sa muhimmancin al'amari to shi da wani sabi ke cewa kenan ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa ma'i ya bonulli na zo tare da ɗana ƙala sai ya ce fa'araituhu mana in muka karanta shi fa'araituhu mana sai ya nuna wa ɗan nashi annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qultu lamma ra'aytuhu sai yace sai nace yayin da naga annabi sallallahu alaihi wasallam sai nace ma dan nawa haza nabiyullahi wannan ma'aikin Allah ne kina mana yana nuna ma dan shi cewa wannan ma'aikin Allah ne wannan annabin Allah ne in mun karanta shi fa araitu in ko mun karanta shi a wata ruwayar fa urituhu mana na dauka kenan shi baban kai shi shi abu rilza din attaimi kenan shi ne bai taba ganin sallallahu alaihi wasallam ba ya kasance zawon shi na farko ne wajen shi to shine da yazo fa urituhu sai aka nuna min shi kenan shi aka nuna mishi aka ce mishi ai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne sai ya ce fa qultu lamma ra'aytuhu sai na ce lokacin da na ga manzo sallallahu alaihi wasallam haza nabiyullah ya ce wannan shine annabin Allah mana ta'kidar kenan game da abin da aka nuna mishi ina tambaye na dukkan ruwayoyin guda biyu kenan in ya zama tofa a rai kudu shi ne nuna ma dan kenan dama shi ya san shi kenan ya zo da dan shi ya nuna mishi in kuma shi ne fara zawa ba na a ruwayar fa'uritu kenan aka nuna mishi kuma ya tabbatar da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka jafa alaihi thawbani akhdaran yace lokacin da ya je sai sanar da sallama a cikin halin tufa yana sanye da tufafi guda biyu da yafto da kuma wato mayafi izar da kuma rida akhdarani tsanwaye amma ya zamanto tsanwaye ne gaba daya khalis ko kuma ya zamanto tsanwaye da wata kala ko yana malamin suka faɗa sai aka rinjayar da bangaren tsawon sai ya ce tsawon walahu sha'a walahu sha'arun qadi ala shay wannan shine a mahallin shahid na shi wannan hadisi sai ce walahu sha'aru ya ce yayin da na gan shi sai na gaina da gashi ƙari alahu shai haƙiƙa furfura farin gashi ya mamaye shi wa buhu ahmar ya ce kuma wannan furfura nashi sai ya gan shi jami mana kamar an lallantar da shi kamar yadda muke yi ya cewa kina ga farin gashin nashi jami to wannan fada tashi da ya ce ƙari alahu shaidu hakika furfura ta mamaye to wannan kalmar tana ɗaukar ihtimali guda biyu manoni guda biyu idan ku manta ba hadisan da suka gabata duka kowane yana nuna mana ƙarancin furfura ta annabi sallallahu alaihi wasallam wani ce goma sha hudu wani ce goma sha kaza duka dai ko kuma wani ce ba su cika ashirin ba babu wanda ya ɗora su sama da ashirin to shi kuma nan ya ce kadi alahu shi ina ne cewa furfuran mana ta mamaye shi ta yawaita to wannan ya zama shari ke ya saba ma ruwan da suka gabata in komai na ne ihtimali na biyu kadi alahu shai mana furfura ta ɗan gurgurori sun bayyana a gaishe wani suna cewa walahu sha'ar ɗin ma da yace yana da gashi to nan taklidi mana yana kananta gashi kenan kaɗan kaɗan ne to ya zama to yana nuna cewa kaɗan ne kenan ka gaya daidai da sauran waɗancan ruwayoyin da suka gabata sai cewa sharu ahmar kenan gashin shi wato farin ma jajaje ne wannan matsala za mu je akan ta saboda babu mai zawa zai mana bayani akan wato babin da yake bayanin rinne furfura ta annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin za mu ga ƙarin bayani akan haka سي حديثي نقبا حدثنا أحمد بن منيع حدثنا شريج بن النعمان حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن آه شمان حديث حديث نينغاتشي إمام أحمد يا فتر دشي أتشكم مسنديشي إمام الألباني يا إنغاتاشي أتشكم مختصر الشمال حديث جابر أن سمرة يرضى الله تتبتا أغريشي yake cewa mana an tambaye shi ji simaka bin har an tambaye jabir ɗan samura aka ce mishi a kane fi ra'asi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shai shin wato a kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai furfura قال سي جابر يجي لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أي بي كسر جيبا أكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قاشر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقوي فرفرة سيكي جوا إلا شعرات سيدي وأنسو إن قاشنا سوى كأننا كأننا تعبوا إن قاشش كاني في مفرق رأسه ma'ana a tsakiyar kai shi mana mararrabar kai ke ya ce idan dahana idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wa kan nashi gashi mana ya sa wa kan nashi mai mana ya lullube gashi nashi da mai ya tsaye shi da mai kenan wara hunna duhul wannan man da ya sha hawa kan shi sai ya ɓoye waɗannan furfurfur wannan huraren da na waɗannan hururkan da yawa ɗan kaɗai ɗin wanda suke yan kaɗan girma in ya sa mai to mai ya kan ɓoye su sai a kasa ganin su ina ta amfani ba a fa'ida wato wani da shi ne hadisi na ƙarshe a cike shi wannan baban da ke mana bayani akan furfura ta annabi sallallahu alaihi wa sallam a kaɗaice dai ka annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai furfura amma 'yan kaɗan ne ba su kai ashirin ba ina ta gani to kuma a za mu gani kenan babi mai zauwa shin ya sa lalle bai sa lalle ba da za mu ga bayanin sabai a kan wani kenan fa'ida dai game da waɗannan hadisai da suka gabata ta yadda sabon alaihi sallallahu alaihi wasallam suka wasabta mana furfura ta kan shi wannan dalili akan cewa ashe akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi yake buɗe kan shi an gane ba rauni ba komai haka kawai wani lokaci ya zama tuma wajibi ne kamar wani lokaci in a shafin kai ne na arwala da waye da sauransu kada akan budewa to haka ma kawai kan budewa saboda ya sa don haka ne sahabai suka ga har sifar gashinan har suke bayyana da inda suke wani ke nuna cewa dan mutum a cikin wani majalisi ko wani kafin da babu hula ba matsala an gane ko kenan baya daga cikin tsawari wanda ke fitar da mutum daga cikin mutuntaka ko abin da kama da haka hawari mulmuruwa kenan baya cikin hawari mulmuruwa da haka dai wannan hadisi kenan wannan babu ya gabata sai mu je babu na gaba malai ce babu ma ja'a fi khidabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yake bayani game da sa lalle gashi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ka ce khidab shine taghyiru bid shay bil hinna'i wal katam aw bil hinna'i faqat shine ma'ana khidab kenan shine a canza launin gashin kai fari da lalle da kuma katam katam wani abu ne wanda shi wani ice ne wanda ake gama shi da lalle ake yi wanda aka sa bakin yakan karuwa lalle ne zalla aka sa zai ba da sha bana ka shi aka sa wani kifta ne ka shi da wasu komi ne mana zai zamanto baki-baki ne in ma daga nesa wani gan shi ma zai ce baki sai ka zo daga shi wannan ne ruwan kafe ne wanda yake ya ciza sosai to akan hada su lokaci a yi lalle da su wani lokaci kuma a yi da shi lalle shi kadai da lalle kamar da za mu gani shi dai wannan babi ko kuma ita wannan matsala ta cewa na sallar salama ya sama furfurar shi lalle ko bai sa ba hakika sabai sun yi sabani a kan wannan kamar da za mu gani al'allama ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambata a cikin littafin shi zadul ma'ad yake cewa anas dan malik yake cewa lam yakhdib annabi salama da dai bai taba ba sawa kai shi bai taba lallanta kai shi ba mana ya sa mishi lalle kuma da hadisin da ya gabata aka ce kiran hadisin babu ma ja fi shi da hadisi na farko katada yake cewa qultu li Anas bin Malik هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في سدرج هكذا بأنس shin annabi sallallahu alaihi ya taba sa ma gashin kan shi ko kuma furfurar shi lalle yace a a ai kananta rashin yawan furfurar tashi ba ta kai ba ya sa lalla yace kawai ai an furfurori ne a bangaren fuskar shi dama da hagu sai yace sai dai Abubakar radiyallahu anhu ya sa wata ruwa aka ce Abubakar da Umar sun sa to kaga wato Anas ya kore wannan za mu ga a cikin wannan babin cewa abu huraira radiyallahu anhu ya tabbatar an tambaye shi nasarar salama ya sa ya ce eh ya sa to waɗansu daga cikin malamai suka ce a nasarar salama saboda yawan sanyawa kai shi turare da yake domin yakan sanya yana shahi gashin shi ne da turare da kuma mai to lokaci in aka sanya turaren kalar shi jami sai gashin ma ya fito wannan jan mai gani in ya gani sai ya zaci cewa ai lalle ne aka sa alhashi kuma alhali kuma wannan athar ne na wannan turaren da ya sa don haka dai kenan waɗansu kuma suka ce kamar da za mu gani yadda hadisan suka zo kowane sahabi ya rawaci ne abin da shi ya gani don salama suka ce wani lokaci ya sa wani lokaci kuma ya fasa kagan kana sawa an kafa sa gani dawo fari shi ke to wanda yace ya ga ja ya sa lalle to ya gani ne lokacin da ya sa shi kuma wanda yace bai sa ba shi ko bai taba gani an san ba kuma hallau shi ya ga kullu yana gani shi ne ba tare da wannan alamar ta sawa dan haka dai canza gashi furfura daga farin shi a canza mishi launi zuwa ga wani launi to wannan sunna in kuma aka canza shi daga launi zuwa ga wani launi wanda yake baki to kuma shi wannan haramun an gane ba mana ka canza shi da launi ba baki ba sunna ne in ka canza shi da baki kuma wannan ya zama haramun saboda da sun a cikin bukhari da muslim a baban abubakar da siddiq abu kuhafa lokacin da aka zo wani sallallahu da shi da gashin kan shi da ko'inin shi furfura ne wanzu ce ku canza mishi mana ya ce mishi gayyiru haza haza shi ku canza mishi wannan farin ya ce wajen tari musawad amma fa ku guji baki mana kada ku sanya baki da kenan ana iya kenan sunna ne ka canza ka rina gashin gemunka ko kanka ko duk wani gashi na jikinka amma dai ka guji sanya baki shi nan haramun ne da nasin hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka sai ga hadisi na farko a shi cikin wannan babu malik ya haddathana ahmad ibn mani قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط قال اخبرني ابو رمثه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر أولا حديث حديث نشما إنغاتشي مام أبو داود يفتر الشيء أتكلم ديات مام النسائي أتكلم القسامة أحمد أتكلم موسى الجيشي dukansu dai daga hanyar abdulmalik bin umair imam albani ya inganta shi a cikin muhtasar shamal haka hadisi ne yace ce a abu rinsa yake cewa a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam na zo waje ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ma'abinin nabi na zo wajen shi tare da ɗana kamar hadisin da ya gabata ke mana ya zo da yaron shi faƙala sai ma'aikin Allah ya ce ma a burinsa ibnuka haza wani yaron da ka zo da shi ɗanka ne faƙultu sai a burinsa ya ce na'am e ɗana ne sai ce ashadu bihi mana wannan ɗana ne ina tabbatarwa ina cewa kenan ya sakankance yana ba da shi da wannan ɗan shi kamar yana ishara ce zuwa ga wata al'ada ta jahiliya wanda wancan lokaci wato laihin ɗa yakan hawa na uba na uba yakan hawa ɗa kamar yana so ya ce ni kenan wannan yaron ya ɗana ne ina shaidawa ko da wani laifi ya hau ne to yakan shafan shi ko kuma in ya hau shi yakan shafa na to wani magana da ya faɗi shi na nan sallallahu alaihi sallama sai ya kore mishi wannan al'ada tasu ta jahiliya na cewa laifin wani yana hawa wani ya ce la ya jini alaika wa la ta jini alaiki ya ce wannan yaron ba ka yin laifi a kama shi kuma bayan laifi kai a kama mana laifinka ba ya shafar shi laifin shi ba ya shafar wala ta jiru waziratun wizra ukhra su a can jahiliya suna da wannan al'ada cewa idan misali a ce wannan baba da zai je ya kashe wani to ana iya ɗaukan ta'a ma'ana ramuwa kenan ga wannan ɗana shi baba yana iya kashe wani shi kuma wani zai kashe ɗin shi suna ta fahimta suna da wannan tsarin cewa wato idan wani ya kashe to ƙabila kuma daga baki da abin yana shafar su inda wani gidanku ya yi kisa to lan yana ya shafi gidanku ga baki daya suka iya neman wannan yan gidan naku samu wani suka shi ana samun shata a kabilu wanda suke rayuwa a cikin badiya sukan da irin suke da irin wannan al'adar ta larabawa na jahiliya in wani ya kashe sai a zo a kashe to shi da manzo yake ce mishi ai wannan al'ada wato tunda musulunci ya zo ya shahita in kai laifi laifin baban kai za a hukunta kai daya ba abin da ya shafi ɗanka in kuma ɗan ya kai ma abin da ya shafi ka to wani sallallahu alaihi wasallam ya kore mishi wancan al'ada to mahalli shahida cikin hadisin sai yake cewa wa ra'aytu shayba ahmar yace sai na ga annabi sallallahu alaihi a lokacin yana da furfura wannan furfuran ma'ana jayi alamar kamar an rina shi an rina shi da abin rini mu ce lalle ko kattan ko abin ne kama da haka ba wani hadisi yana tabbatar da cewa an rina ko qala abu isa abu isa ke cewa kira imam tirmidhi yace haza ahsanu shay'in ruya fi hadha al-bab wa afsar a wata ruwaya wa afsaru yace wannan hadisi shine mafi inganci ko mafi kyawun abin da aka rawaita a cikin wannan babin kuma shi ya fito da bayani da shi sai ce li'annar ruwayati sahihata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yabulil shayba wato yace domin ruwayoyin da suka inganta suna bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam furfurar shi bata kai yawan da har za a rina ta ba sai ce wa abu rimsa ismuhu rifa'atu bin yasribi at-taymi wannan kenan ya yi bayani ne akan sunan shi da a bambance shi da wani wanda ba shi ba da haka dai wannan mahallin shahada wannan hadisin ka gano cewa ya ga hurfura da sallallahu alaihi wasallam a shahadi an gane ko to kamar tafsirin da ya gabata wancan amma ya kasance a'a ya sanar da ko kuma ya kasance a'a wannan rinin da yake yi sama kan shi ko ko mu ce ma'ana wannan shahi kan shi da yake da mai ko kuma da turare shi ya haifar da wannan jan ya zama to kenan bai rinan ba سادس نقبا حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موحب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وانا حديث شما حديث ne ابن جرير الطبري ya fitar da shi a cikin tahribul athar imam al-albani ya inganta shi a cikin mukhtasarun shamari a usman bin ma'ab yake cewa su'ila abu huraira an tambaye abu huraira sabon manzo sallallahu alaihi wanda ya yi kowa ruwaitu ruwa da hadisi daga gare shi aka tambaye shi hal khadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rina furfurar shi ya sa lalle قال نعم أبو هريرة يجي يا سيدي a yanzu ga an ga an samu wannan ko anas ya ce bai taba sawa abu huraira ya ce ya sa qala abu isa abu isa yake faɗa kenan imamu tirmidhi waraba warawa abu awana hadha hadith wato shi wannan hadisin abu awana ya rawaice shi kaga an zama an samu ruwaya shi ce daga sharif ko daga usman bin mawfa to an samu wata ruwaya daga abu awana shi ma daga usman bin abdullah bin mawhab faƙala ya ce an ummi salama kaga a wannan ruwayar daga abu hurera amma a waccan ruwayar ta abu awana daga ummu salama to akwai ruwaya ta zo a cikin bukhari ita kuma daga sallam bin abi muɗi yake cewa na shiga wajen ummu salama sai ta fitar mana da gashin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai na gan shi a rine mana an sami shi ta ta wani ruwaya daga ummu salima ce hakan ya zo shi ma a cikin bukhari ruwayar isra'il bin yunus yana bara labari cewa an aika shi wajen ummu salama domin kusancewa wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi tabarruki da dukkan wani abin da ya shafe shi ko kuma abubuwa na jikin shi to aka yi tabarruki da gashin shi da wajen umu salama akwai saura daga gashin shi a lokacin mutanen karkarar ko wuraren ko mutanen garin idan wani ba shi da lafiya to akan turawa wajenta a sa a kawo ruwa sai a sanya wannan gashin sannan sai a shi a kaiwa wannan mara lafiyan kuma ya sha da izinin allah sai ya burke sannan to shi a isra'il bin yunus an tura shi wato sai ce da aka fuddo gashin kafin a sake nan sai ga gashin ya ce sha'aratun humur ya ce ne da gansu gashina ne jajaye mana alama cewa a rini suke shi ma dai halar daga ummu salima na kenan wasu malami suna illanta cewa wannan hadisin ba daga abu hurera ba hadisin daga ummu salama ne ya dalata tabbata a gare ta cewa annabi sallallahu alaihi an ga gashin shi a rini mana ya sanya rini wasu malamai suka ce ai wannan jan da aka gani bayan ya rasu a wajen ɗaiɗaikun mutane waɗanda suka mallaki gashin shi ana tabarruki da shi wannan lallan suka ce masu gashin ne suka sa bayan ya rasu saboda me saboda an aka samu shi wai lallan ya fi tsawon lokaci kamar cikin batakan kiyaye shi ne ya jima suka shi shi ne aka samu shi lallan wannan wallahu a'lam to mun gari waɗannan da ya jika hadisan suna tabbatar da cewa an sanya ko kuma nasu salama ya rina wannan gashi na shi sai hadisi na gaba hadisi na arba'in da bakwai ko da shida حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن جهدمة امرأة بشر a wani wuri an ce bashi amma dai wanda suka zo da bishir din suka yawa eh binil khasasiya kuna ku bashir ne ko bishir bishir ko bashir bishir na to wannan ya yi wannan na amma akwai wanda naga ya zo da bashir qalat ana رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه درء من حناء أو قال ردء وبرأسه ردء من حناء أو ردب كان بالغين أو بالعين sai ce shakka hada sheikh kenan marwaicin ibrahim bin harun ya ce haddata na ibrahim bin harun to shi ne ya shakka shin rad'un ta ce ko rad'un za mu gama wani su daga baki daya a wani hadisin dai an rawaice shi ne daga iyad bin laqi anil jahdama ita wannan aljahdama sahabiya ce wani shi ne sunanta wani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mata wannan sunan ya maida mata laila ita kuma mata ce ta bishir bin al-khasasiya kuma wannan dangane ne zuwa ga wata kenan kabila qala take cewa ana ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take cewa ni na ga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya khruju min baitihi yana fitowa daga gidan shi yanfudu ra'sahu na sallallahu ma'ana yakan share ruwa a kan shi sallallahu mutum ko wanka ko akara share ruwa shine annabi mana yakan goge ruwa yake share ruwa a kan shi tace wa qadir tasala mana yayi wanka kenan ina yayi wanka wannan ruwa yana yana hudhudda shi yana kakkaɓe shi yana shahe shi ta ce wa bi ra'asihi a rad'un min hinna ta ce a kan shi akwai rini na za'afaran ko kuma alwars za'afaran da alwars wasu nau'uka ne guda biyu na itace wanda su ma da su ana ana rina ana rina gashi banda shi lallan da kattan ko kuma da katan to ana sa za'afaran kuma lokaci kan sanya a wars duka duka dai da hausa ma za'afaran ake cin shi turaren za'afaran ko to aka yi rini da shi kuma aka yi rini da wannan to ta ce ta gano sallallahu ya fito a kan shi akwai wannan rinin ta ce min hinna na lalle au kala ko kuma ruwaya ya ce ko ko ta yi a radugun arrabu shi ne kumshi ko kuma kumshi na lalle kenan ta ga alamar rinin lalle ko kuma kumshin lalle duka da kusan ma'anar ɗin an gani to sai dai mai ruwa ne shakka radugun ne ko kuma radugun ne shi wani hadisi a hadisi ne da ifi wato imam tabarani ya fitar da shi a cikin alkabir a cikin ruwayar akwai annadu bin zurara shi wanda yana da ɗan rauni haka nan imam albani ya raunana hadisin a cikin muhtasar shamai da aka wani shi hadisin mai rauni da aka yi manzuri hadisi na gaba hadisi na arba'in da bakwai ko da takwas حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أميت عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا حديث أميت لقى أنس anas din yake cewa ra'aitu sha'ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama makhduban yace na ga gashin annabi sallallahu alaihi wasallama an rina shi to kaga nan hadisan da suka gabata can anas din ne da kanshi yace annabi sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi yayi rina yace a gashin nan ba su kai a rina su ba ma'ana bai rina ba to amma wani ruwaya kuma an ce wai anas din da kanshi ne yace ya ga wato gashin nasarar salama a rine to wannan wasu malamai sun ce wato wani hadisin ya saba ma ruwayoyi waɗanda suke na sikat irin su muhammad bin sirin irin su sabit irin su katara dukansu sun rawaita daga anas ne wanda ruwayoyin sun jazame cewa nasarar salama bai taɓa yi ne an gane ko da ake na wani hadisin a sha sai hadisi na gaba kala hamadun kenan da cikin wancan hadisi ne kala hamadun wa akhbarana abdullahi bin muhammad ibn aqib kala ra'aytu sha'ra rasulillahi sallallahu alaihi wasallama inda anas bin malik makhduba muhammad bin aqib yake cewa wai na ga gashin annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen anas dan malik mana wannan wato gashin hari ne kamar da ce muka faɗa mana wai lalle rinin ba lalle bane ya zamanto na rinin katam ne ko kuma shi lallen ko wani abin da ya kama da haka ta yi kasance yawan sa gashi mana turaren da annabi sallallahu alaihi wasallam gashin shi shi ya haifar da wannan ina ta bayyana na kare su waɗannan hadisai su sawa waɗancan da haka waɗancan sun yi tabbata daga anas ɗin kenan ya zo a cikin al-mustadrak na imamul hakim kissar da umar dan abdulaziz a lokacin da yana shi ne gwamna ko kuma ce shugaba a garin madina wataran mana sai anas dan malik bayan ya bulago sai allah sa ya dawo garin madina sai umar bin abdulaziz ji labari sai ya samu ne aika shi sai ce ka je ka tambaya mini anas wai shin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taba sama gashin shi kumshi ya taba rina shi yace domin ni na ga gashin arine yanzu Umar ibn Abdul Aziz aka je aka tambayi Anas dan Malik sai ya ce a ai shi annabi sallallahu alaihi wasallama mattahu Allah bisawat ai shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana ya ji mishi dadi Allah ya mishi albarka da baki mana ba shi da bakin gashin da har ya kai sai an rana shi na ta fahimta da haka dai wato waɗannan ruwaye waɗanda magani duk waɗanda suka ce sun gani a rine to waɗancan ruwaye da suka ce a nasarar salama bai rina ba inda ma kaga kama a rinan to tasirin man da ya shawa ne ko kuma turaren da ya shawa ne an gani kuma suka ce wannan matar da ke cewa ta gani sallar salama kan shi da kumshi suka ce ba lalle bane ya zama to na rinin gashi ta yi ya sanya shi ne saboda ko ta dawi don magani ko na abin da kama da haka na haka dai waɗansu kuma suka ce a kowanne ya ga abin da ya gani ne ya rawaito wallahu ta'ala a alawa amma dai a tabbace shi rinawan wato sunna ne kamar da sallar salama haka ne ya yi umarni cewa a yi kowane sadisi da suka zo amma su raunin su ya yi yawa cewa na sallar salama ya ga wani mutum da hurhura a jikin shi sai ce wasu kai ba musulmi ba ne ce ni musulmi ne ce to kari na mana kan hadisin ya na rauni sosai da haka waɗanda suka zo waɗannan ingantattun sun wadaci cewa wannan sunna ne da na mutumin da ya so ya ga dama ya rina shi yana ba a san farin haka nan yakan dan rage wannan farin da kuma wannan da sauransu da haka dai wannan shine karshen wannan hadisi ko kuma wannan babi na abin da ya shafi furfura ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai babu na gaba babu ma ja'a fi kuhuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baban da yazo yake bayani game da abin da ya shafi sa kulli na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu can rini ko sannan kuma ka can kulli so mun duka waɗannan suna da alaƙa kowannen ado ne sa lallan ado ne ga farin sama ta ƙara da kattan to farin zai ƙara rihewa sosai to kuma ga kulli ita dai wannan tarjaman bayan ya zo da ita ne domin ya mana bayani game da abin da ya shafi sa kulli na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda kuma shiryar shi shiryar shi akan wannan wato sa kullun sunna ne kauliya kuma fi'iliya kauliya fi'iliya ma'ana yayi kuma ya ce wani kuma sunna ce mahajura a yanzu kaɗan ne za ka samu masa amma akwai fa'ida da yawa gaskiya kamar yadda zamu gani akwai fa'ida musamman wannan zamanin na ababen kashe ido ga sunan burjik abubuwa na masu raunar idanu kina ga kwanciyar so muke mukari shi wannan baban نسيب شيء حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الديالسي عن أباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتئلوا بالإسند فإنه يجل البصر وينبت الشعر na wannan hadisi hadisi wannan sinadin da ifi ne imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin kitabun libas haka na a cikin kitabun tib abu dawud al-dayalisi ya fitar da shi a cikin musnad din shi duka dai daga hanyar abbad bin mansur to shi wani abbad bin mansur shine aka ce saduqun rumiya bil qadariyya kuma wa kana mudarris kuma wa taghayyara fi akhirati yana tadlisi kuma karshen lokacin shi ya samu damage ya samu shirka to amma saboda hada hanyoyi da sauransu Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin sahih wa da'if na sunan Tirmidhi amma dai bakin nan inda muka tsaya nan ne ingantacce amma cewa wa za'ama da ban karanta ba kenan wannan yanzu wa za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana lahu muqula يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه تبند هنا عندنا لأن شدر الحكومة جزء من كوبانجر النسمة شيء عند الإمام الألباني ya inganta shi wannan hadisi hadisi ne na abdullahi dan abbas yake cewa lalle ma'aikin allah tsira da mutane su tabbata a gare shi na cewa iktahiru mana ku rika sanya kulli ya ce bil ismit da ismit ismit wani launi wani nau'i ne wato na shi kullum a cikin shi za ka ga rubuta sunan shi musamman da suka ce can kasashe larabawa suna sukan zawa da shi to manzo ka ku rika sanya dan ma'ana kwalli da shi domin kullukan daban-daban ne amma dai shi wannan mil din ma'ana shi ya fi kamar da annabi sallallahu alaihi ya yi ishara sai ya ce fa innahu yajlu basara wa yunbitu sha'r domin da fa'idodi guda biyu fa'ida ta farko manzo sallallahu alaihi cewa yakan sa ido ya zama gare don kana ganin wani dishi-dishi ma to in kana sanya shi yakan ƙara ƙarfin ido yakan wanke ido mana ya ya gyara shi ya zama tona ƙi ke na wanke ke kacicci shi wannan al'isin kuma wa yumbitu sha'ar kuma yakan sa gira toho domin ta amfanin giran kaga ita kan ba da kariya ne da shi idan to duk wanda gidan shi yakan kakkarewa saboda waɗansu rashin abubuwa da sauransu to dai yana sanya shi yakan sa gidan su su fito idan suka fito mana ado ne kuma sukan ba da kariya da shi to sanya wannan waɗansu su waɗannan su ne fa'idodin sai yake cewa wa za'ama anan wa za'ama ma'ana shi ai ƙala kenan waye ya faɗa shi ne abdullahi ɗan abbas ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai shi ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi kanat lahu mukula ya kasance yana da abin da yake sanya kulli da shi yaktahilu minha kulla laila yakan sanya wannan kullin kowane dare salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi kenan sai ya sanya uku anan kenan bangaren dama kuma ya sanya uku a bangaren hagu haka wani suna cewa mana wato shi sanya kullum abinda yake abinda aka so mutum ya yi shi wutiri wutiri daga uku wutiri nan ko nan ma an kai uku wutiri ne ke sama da suka ce mana sanya shi wutirin kala biyu ko kuma abinda yake dalilin da yake cewa a yi wutirin suka ce na farko sallallahu alaihi wasallama inna allaha witrun yuhibbul witra Allah witiri ne na son witiri kaga wannan amin da kuma akwai hadisin da ya zo khas shi kuma yake cewa annabi sallallahu alaihi cewa idza tahala ahadukum falyaktahil witra idan ɗayan ku zai sa kwalli to ya sanya shi mara mana ya witiri to wajen wannan witirin kana da zaɓi ne ko ka sa nan uku dama uku hagun uku ka kai witiri ko wani ko suka ce ko kuma in ka sa dama ɗaya sai ka sa hagun biyu ka dawo dama ka sa uku ka koma nan hudu sai ka dawo ka yi biyar kenan ya ka yi biyar suka ce ana kaga an fifita dama da abubuwa guda kaga an fara da ita ko kuma da ita aka kare kuma aka sa mata adadi mafi yawa to suka ce kowanne kai a wajen wutirin mana a yayi a sai hadisi na gaba hadisi na hamsin haddathana abdullahi bin bin sabbah الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أباد بن منصور حاء هنا تأويل السند كده وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد قبل أن ينام بالإثم ثلاثا في كل أيام حديث عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن الله سيرا دا منش الله سبحانه أغريش يا كسنشي يجتهد يكن سنيا كل قبل أن ينام كابين يبرشي بالإثم معناه دا ونن نوع الإثم ثلاثا sau uku fi kulli ayin a kowane malaman wannan zamani sun yi bincike sun ce malaman likita sun yi bincike game da shi ismet din wanda ake sai da a kasuwa an ce mafi yawan shi su masu sai da wasu kan yin harinci kenan su kan garwaya shi da wani ko ya zamanto ba shi bane a sa sunan ko ya zamanto shi ne a kara da wani za ka duka waɗannan fa'idon da ake faɗa kenan tsantsan shi tacaccen shi suka ce kenan da haka mutum idan zai nema ya nemi wanda yake karice da kirki gangariya to wani shi ne ake samu wannan fa'idar a jikin shi a shi wani hadisin da makaranta na yanzu hadisi ne da ifi imam at-tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'in shi kitabul libas babu ma ja'a liktihad imam al-albani ya dan ifanta shi a cikin sahih وضعيفنا سنن الترمذي نعم شكون حديثي yake cewa وقال يزيد بن هارون في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتهل منها عند النوم ثلاثا في كل عين كمان دي جماعة cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na da abin sanya kulli yakan sanya wannan kullin a yayin da zai yi barci a kowane idanu حدثنا حماد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر وابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر a hadisin abdullahi a jabir dan abdullahi yake cewa alaihi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bil ithmit kenan ina muku horo ina umurtar ku ko kuma na ku lazimci wannan nau'i na kulli na ithmit yace inda nau yayin da za ku kwanta mana wajen barci kuma lokacin ne aka sa shi zai yi shiga idan kuma idan ya samu lokaci kana tashi idan ga wasu abubuwa a gehina duk da wasu kazamta da waye za ka duk an sun mana ya wanke wannan ida to manzo ka ce yana ubartar ku ku lazimci wannan nau'i na ithmit inda nau'i wajen barci fa innahu yazulu al-basar kamar yadda gabata kenan akwai fa'idar cewa yakan wanke ido kuma wa yunbitu sha'ar yakan fitar yakan sa girar mutum ta karu da kuma ƙarfi حديثنا مسند بيو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثم يجل البصر وينبت الشعر كما انتهى حديث دي جباتها annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna khaira akhalikum lalle mafi lalle mafi alkhairin wato kullun ku wanda za ku yi amfani da shi shine dai wannan ismin da muke magana kan shi a wata ruwaya ya ce inda nau kenan inna khaira akhalikum inda nau kenan mafi sai ce abin da za ku sanya kwalli da shi idan za ku kwanta to ku sanya wannan kenan yakan wanke ido kuma ya fitar da gashi wani hadisi ne a ingantacce ma bani ya inganta shi a cikin sayi hujjani sai hadisi na ƙarshe a cikin baban hadisi na hamsin da biyu ko da uku حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم فإنه يزل البصر وينبت الشعر كما دي سنة سقباتا كنان إنا وقورنكو كل زنشي أمبالي لشيوانا كلنا الإثم yakan wanke ido kuma ya fitar da gashin gira kenan haka wannan ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi game da abin da ya shafi kulli yana da kyau lokaci zuwa lokaci mutum ya rika sashi yakan ba da kariya da ido amma mutum ya samu kenan karitan na shi ismiftin kuma yana amfani da cewa akan sa kulli da wasu abubuwa daban-daban amma shi wani ɗin shi ne da haka kenan nan za mu tsaya lokaci ya yi abin da muka faɗa daidai الله تعالى باب الادب المذكور الى غفرتنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها القيوم برحمتك نستغيث اصل لنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأسل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.